بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 17 ga watan al-muharram shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 12 ga watan julai 2025 wannan shine darasi na 23 cikin jeren darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na qa'idatun fil mahabba yana tattaunawa ne game da wato soyayya da kauna tsakanin bawa da ubangijinsa da kasancewa ta daya daga cikin aliyat na tabbatar da wato bauta da kasancewar bayi mabukata zuwa ga Allah ubangiji mahaliccin ibn taymiya yana ci gaba da yi mana fashin baki akan ainihin wato muƙarana tsakanin kaunar da bayi suke yi wa Allah musulmai kenan da muminai da kuma irin mummunar kaunar da wato mushrikai da yan bid'a suke ma ababan shirkarsu zamu tashi inda yake cewa fal mu'minu allazi yakunu yakunu Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma labudda an yakuna ma ahabbahu Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma lam yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu shi mumini wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ƙaunar da yake wa Allah da manzansa wato ta zarce duk wani abu wanda ba wannan ba to wajibi ne ya kasance yana ƙaunar abin da Allah yake so na dokoki da hukunce-hukuncen Allah yana kuma ƙaunar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so na sunnoninsa da abubuwan da ya gindaya na ainihin shari'a wa an yabghudha ma yabghuduhu Allah wa rasuluhu kuma ya zama mumini yana kin abin da Allah yake ki yana kin abin da manzo yake ki alayhi salatu wassalam fala yakunu zalikal baghidu ahabba ilayhi min mahbubillahi wa rasulihi bai yiwa ga mumini ya zama yana son wani abu da Allah yake ki ko yana kin wani abu da Allah yake so ko yana son wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki ko yana kin wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so walhubbu tamu minna cikakkiyar kauna wadda take daga gare mu mu bayi mustalzimul lil iradati tamma al mujiba lil fi'li ma al qudra tana lazimtar da nufata aikata abu cikakken manufa wadda za ta sa mutum ya aikata abin da yake da karfin yinsa wato in dai da gaske ne mutum yana kaunar Allah da gaske yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kaunar takan sa mishi azama cikakkiyar azama ta aikata abin da zai nuna wannan kauna a aikace ta aikata abin da zai nuna wannan soyayya da yake wa Allah da manzansa a aikace wal baghi wal bughd tam minna haka nan cikakken wato kiyayya na mummunan abu mustalzimul lil karahati at-tammatil mani'ati lil qudra wannan shi kuma shi yake sa azama akan mu ji muna kin abun wanda ba za mu tashi mu aikata shi fa idza kana al-abdu qadiran ala محبات الحق ولا يفعلها فليضعف محبتها فلضعف محبتها في قلبه idan ya zama bawa yana yana yana wato da ikon aikata abinda kaunar take hukuntawa tauhidi sallah sadaka jihadi da sauran abubuwan da kaunar Allah ce ke sa mutum ya aikata kuma ya zama yana da ƙarfi da lafiyar da zai iya yin haka amma sai ya tashi sai ya kasa yi yayi rauni wajen aikatawa yace to wannan yana faruwa ne saboda raunin kauna a zuciyarsa me ke sa mutun yayi wasa da sallah ko ya ki yin karatun alqur'ani ko ya ki sauraron wa'azi ko ya ki yin sadaka ko ya ki yin ko ya kyautawa iyayensa ko ya ki ainihin wato yin ayyuka ire-iren waɗannan alhalin shi musulmi ne kuma yana tuke yana son Allah saboda a cikin zuciyarsa akwai rauni wannan soyayyar bata cika a cikin zuciyarsa ba auli wujudi ma yu'aridul haqq ko kuma saboda a cikin zuciyarsa akwai wani abu da yake cin karo da wannan gaskiyar da ya sani yana da wata shubha ko wata shakka mislu mahabbatihi li ahlihi wa malihi kamar yadda haka yake game da kaunar ƴaƴa da ainihin wato dukiya da iyalai fa inna zalika qad yamna'uhu an fi'il mahbubil haqq kaunar ƴaƴansa ko iyalansa ko dukiyarsa yana iya ya hana mutum ya aikata gaskiya tun yana musulmi ne kuma yana tuke yana son Allah amma yana da dukiya sai yake fitar da zakka to me yasa saboda akwai raunin wannan kaunar ta Allah ko kuma akwai tsananin kaunar dukiya a zuciyarsa wadda ta sha makance wacce kaunar da yake wa Allah ina fata mun gane wannan kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu wannan aya mala ya ambata mana idaita sau da yawa a cikin waɗannan darussa ta cikin suratul tauba wato ayar da Allah madaukakin sarki ya jiro na abubuwa guda takwas wanda suke suke ainihin jan hankalin ɗan adam su hana shi tsayuwa daidai kyam su ne Allah ya ce idan iyayenku da ‘ya'yanku da ‘yan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara da wani kasuwanci da kuke tsoron ya lalace ya rikice da gidaje waɗanda kuka aminta da rayuwa a cikinsu su ne guda takwas ɗin kenan Allah ya ce idan waɗannan abubuwan suka kasance ko wasunsu a habba ilaikum min Allahi wa rasulihi kun fi son su fiye da Allah kun fi son su fiye da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa jihadin fi sabilihi kun fi son su fiye da jihadi dan da kalma Allah Allah ya ce fatarabbasu to ku tsaya ku ga me zai faru ku jira Allah zai kawo wani abu wanda ba wannan ba wa qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi min nafsihi ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina nabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah babu wanda zai zama wato ya kasance yana da imani sai ya zama cewa ya fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da ɗansa da matarsa da iyalansa da mahaifansa da dukkanin mutane qala lahu umar sai umar yace wallahi ya rasulullah inni uhibbu illa anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace gaskiya ne na fi son ka fiye da komai in ban da kaina fa qala la ya umar nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina umar ba haka abin yake ba da saura hatta akuna ahabba ilayka min nafsik sai ka kaunace ni fiye da kanka qala fa anta ahabbu ilayya min nafsi yace to na fi kaunar ka fiye da kaina قال الآن يا عمر yace to yanzu ne soyayyarka ta cika cikakkiya a mizanin addini wa hadanil hadithani fi sahihi wannan hadisai guda biyu da aka ambata suna cikin ainihin sahih bukhari da muslim fa in kanat wajibatu naqsin min darajatil muqtasidina min ashabil yamini hatta yatuba aw yamhuha bi shay'in akhar وإن كانت نوافل فإنها من القرب بحسب ذلك ya kuma wani zance ne da dauko a baya abubuwan da suke jawo fa in kanat wajibatu naqsin min darajatil muqtasidina min ashabil yamin idan aka samu aukuwar wasu abubuwa waɗanda suke rage darajar al muqtasidin matsakaita dai sannafa mutane zuwa gida uku akwai as-sabiquna as-sabiqun akwai al muqtasidin akwai kuma zalimun li nafsihi mubin to na tsakiyar nan wani lokaci zai aikata wani abu da zai rage darajarsa a daga cikin ashabul yamin ashabul yamin ma ashabul yamin a darajar ta ragu har sai in ya tuba ko kuma wani abu wanda yake share zanuban ya faru wa in kanat nawafilu fa innaha min alqurbi idan ko wani abu ne na ƙarin bauta wanda ba wajibi ba daga cikin abubuwan neman kusanci ga Allah bi hasabi zalika da gwargwadon haka din su ma wai za fa ala makruhatin a ulhiqa wai za fa ala makruhatil haq falidha'afin ba'dha falidha'afi ba'dha fi qalbi idan ko ya aikata wasu abubuwa da suke wato kurakurai abubuwan kyama abubuwan da suke laifuffuka to hakan yakan faru ne saboda raunin ganin laifin a zuciyarsa auli kuwati mahabbati hallati taglibu ba'daha ko kuma saboda ƙarfin ƙaunar wannan laifin wanda zai rinjayi muninsa wato yana faɗan abubuwan da ke iya rage kaifin ƙaunar da bawa yake ma Allah madaukakin sarki a zuciyarsa sai mana kwatance da sinfi na biyu su ne wato almuqtasidun wanda suke suna yin wajibobi ba sa samun halin ƙara na filfili to wani lokaci irin wannan mutumin zai samu kuskure ta fuskar wato aikata wani laifi sai wani laifin ya rage darajar ƙaurar Allah a zuciyarsa ko ya samu wato laifi ta fuskar dama tun da shi bai yin nafilfili to sai samu laifi kuma ta fuskar wani lokaci wato ya aikata wani kuskure kaga can rage aikata ayyukan alkhairi nan kuma aikata wani laifi shine ce to laifin mutum baya aikata shi sai dai ko dan ɗayan abu biyu a zuciyarsa bai ganin munin laifin munin laifin ya ragu a zuciyarsa wanda wannan zai tasiri wajen kaifin kaunar da yake wa Allah inda ai kaida ita ce yake abin da Allah ke ki yanzu Allah yana kin wannan laifin shi kuma a zuciyarsa matakin kin laifin ya ragu to wannan ne zai ba shi dama iya aikata laifin ko kuma ya zama na cewa yana ganin laifin a matsayin laifi amma zuciyarsa a wani sashe akwai kuma wani abu mai ƙarfi na son aikata wannan abu yana sana cewa sata ba kyau ko zina ba kyau ko kisan kai ba kyau ko sanda yake yi ya san ba kyau amma wata bukata ta duniya ta tirsasa mishi kawai ya ga cewa sai ya aikata shine liquwati mahabbati allati taglibu ba'dha fal insanu la ya'ti shay'an min al muharramat dan adam bai iya aikata wani abu na haramci kal fawahishi kaman alfasha ma zahara min hawa ma batsan na fili da na ɓoye wal ismi ko zunubi wal baghi bi ghairi al ko ta'addanci wa shirki billahi ko shirka ma lam yunzil bihi sultana wanda shirka ba ta da hujja wal qawli ala allahi bi ghairi ilm ko ya magana a cikin addinin Allah ta jahilci illa bi da'afil imani fi aslihi sai saboda akwai rauni a cikin asalin tushen imaninsa au kamalihi ko rauni a cikin tumbatsar imaninsa aw da'afil ilmi ko saboda raunin iliminsa na sanin Allah wa tasdiqi da raunin gasgata Allah wa imma da'afil mahabbati wal bughd ko kuma raunin kauna da kiyayya ɗayan abu uku nan shike sa mutun ya aikata waɗannan laifuka rauni fi aslil iman aw fi kamali rauni fil ilmi wat tasdiq rauni fil mahabbati wal bughd ta yi imaninsa cikakke ne amma bai da cikakken ilimi akan wannan abin kuskure ne ko kuma imaninsa cikakke ne asalin imanin kuma ya san abin ba kyau amma zuciyarsa tana san abin ko zuciyarsa abin da ya kamata a ƙi ne ko zuciyarsa na ƙin abin abin da ya kamata a so ne wannan yana iya kai mutum zuwa ga aikata laifi ɗin lakin idan kana asalin imani sahiha amma ya zama asalin imanin ingantacce ne wa huwa tasdiqu gaskata wanda yawa Allah fa inna lil muharramat yaf'aluha al mu'minu ma'a karahatihi wa bughdihi laha to a lokacin kana ya samu mu'mini ya aikata laifin waɗannan alfawahish wal ism wal baghi da sauransu yana iya aikata su ko da yana da imani wanda yake imani ne wanda yake ingantacce amma zai aikata yana jin baya so a cikin zuciyarsa kuma yana aikatawa shine wal ismu ma haka fi nafsika kira fa huwa idza fa'alaha li ghalabati ash-shahwati alayhi in ya aikata wannan laifin wanda ya san kuskure ne ya san Allah baya so shi ma baya so a zuciyarsa saboda ya san Allah amma sha'awa ta dan adam ta ta'addanci ko ta ainihin sako ta galabaice shi ya aikata fala budda an yakuna ma fi la fihi bughdullah amma zai zama a cikin aikatawar yana kin abu shi zai yi laifin kuma yana jin haushin kansa in ya ga wani na yi ma ya ji haushi saboda akwai asalin imanin tare da shi wa fihi khawfun min iqabillahi alaiha kuma yana jin tsoron ukubar da Allah zai mishi akai wa fihi raja'un yana kuma fatan an yakhlusa min iqabiha yaya za a yi tsira daga wannan ainihin wato ukubar imma bi taubatin yana ta kokarin ya tuba dan kada Allah ya kama shi laifin wa imma hasanatin ko ko bari ya aikata wasu ayyukan alkhairi dan su dan su bushe wancan ainihin zanubin wa imma afun ko kuma yana fatan ahuwa Allah wa imma duna zalika ko kuma wani abu wanda ba wannan ba wa illa in ba haka ba fa idza lam yabghudha in mutum ya zama yana yin laifi amma baya jin munin laifin walam yakhafi Allah fiha bai jin tsoron cewa yawa Allah laifi yana ganin daidai ne walam yarju rahmatahu bai sa ran Allah ya mishi rahama fala fa la yakunu mu'minan bi halin wannan ba mu'mini bane bal huwa kafirun aw munafiq duk mutumin da yake aikata laifi a zuciyarsa bai jin kyaman laifin sannan bai tuba bai neman tsari daga laifin baya jin tsoron kada Allah ya kama shi daga laifin bai sa rai ko Allah ya yafe ko kai ya yafe shi a gurinsa duk ɗaya ne wannan babu sauran imani a tare da shi mumini bai samun kashi a wannan yanayi yana iya aikata laifin amma yana jin bakin ciki yana jin damuwa yana neman gafara Allah yana neman tuba yana sa ran Allah ya mishi rahama to wannan shine mumini kullun ya tana yana damuwa game da laifin da ya aikata amma mutum ya zama zuciyar shi babu damuwa babu wani tunani kawai yana aikata laifi yana ganin normal ne har an an yi mishi magana ma ya ce an sa mai ido shi ba shi haka ya ga damar rayuwar shi a bashi rayu abin shi malai ce to wannan babu alamar imani a zuciyarsa ko dai kafiri ne ko munafiki Allah ka tsare mu fa kullu sayyi'atin yaf'aluha al-mu'min la budda an taqtarina biha hasanatun lahu duk wani laifi da mumini zai yi za ga cewa laifin yana zuwa gwame da wani abu na alkhairi fa inna quwwata shahawatihi lis-sayyi'a wa ma zuyyina lahu fiha hatta dhanna annaha maslahatun lahu awjaba wuqu'aha karfin sha'awar aikata wannan laifin wanda zuciyarsa ta suranta masa cewa ai alheri ne ya kamata yi har yake ganin kamar akwai maslaha a ciki yanda da yan bandit din nan gani suke abin da suke alheri ne gare su suna ɗaukar fansa suna samun dukiya haka matar da take zuwa ta yi fasikanci za ta ba kanta uzuri cewa ai bata samu miji bane ko tana da ƴaƴa marayu ko kaza kaza kaza kaza haka wanda yake cin kuɗin rashawa haka mai cin riba haka mai yin kwace kowa da yake yin laifin yana da wani abu da yake ganin alfanu ne a ciki amma a can fi qararati qalbihi yana jin takaici da bakin ciki wani ma habi dinga kuka yana yana yana yana fatan ya za a yi bari zaga mutum yana shan wiwi amma kullun yana cikin nadama me yasa ya sha hayyu yana ne roƙon dan Allah a mishi addu'a Allah ya sa ya daina wannan abu ya rasa yadda zai wani zai tashi cikin dare ya tuba wa Allah ya ta neman gafara Allah daga zunuban shi ya kuka saboda damuwa akan zunubin da yi kuma zai kuma ya sake aikatawa wannan haka dan adam yake wa huwa tiba'u dhanni wa ma tahwa al-anfus yana zatan a ciki akwai maslaha mai shan wiwi mai shan kaza yana jin a ciki akwai samun natsuwa kaga abin da yake tunani kenan wa ta hawal anfa zuciyar shi na so wa hadha alqadr arada ba'da imanihi fatarajja alayhi wannan abin shine ya karo da wani sashe na imanin sa sai ya ya zama ya hau kan imanin hatta ma huwa biddu ba'di ziddu li ba'dil iman har ya zama kuma wato ya zama kishiyan imanin falam yabqa mu'minan al'iman alwaji sai zama cewa imanin da yanzu ba mumini ba ne cikakke kama ƙarar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da nabi ya ce la yazni zani hina yazni huwa mu'min wa la yasriqu sari hina yasriqu huwa mu'min wa la yashrubu al-khamra hina yashrubu huwa mu'min wadannan laifukan guda uku da nabi ya kwatance kun tana mun kanta wannan hadisi a baya mai zina san da yake yi ba mumini bane a daidai lokacin an cire mishi kamalul iman mai sata san da yake yi ba mumini bane a daidai lokacin haka nan mai shan giya so duk waɗannan laifukan da mutane suke yi suna yin su ne bayan sun samu wannan tunanin cewa to shi yanzu ya zai yana so ya biya bukatarsa wannan yana ƙaunar wannan matar ko yana jin taimakon ta ma zai shedan ya riya mishi cewa ai yunwa yake ji da haka sai yayi sata cewa ai shi ma an taba mai sata ai me yasa yayi makaranta bai samu aiki ba ya ake so yayi shedan zai riya mishi wannan taswirin zai ga cewa abin akwai alkhairi a ciki to haka mai shan giya cewa shi yana cikin damuwa ya zai yi da rayuwar shi dole ya samu abin da zai yi don ya cire damuwarsa shi ba zai je magana da kowa ba in ya koma gefe ya sha giyarsa ai dai kuɗin shi ne ai dai bai taɓa kayan kowa ba irin waɗannan tunanin da suke zuwa mutane to duk sanda har wannan mummunan tunanin hayarin jayi asalin imanin ka da cewa Allah ya haramta kuma Allah baya so kana sanar da Allah ya haramta kuma baya so amma wannan shubhar ta rinjaye ka ta bushe asalin wato wancan cikan na imani sai zama mutum ya aikata to san da yake aikata wannan sai ya zama imanin yayi rauni ya kai cewa wato ƙarfin imanin bai kai ya hana shi ba kamar yadda to shi za ka ce bai da imani ba ana nufin ya kafarta ba kamar yadda ka ce waya ta ba caji wataƙila hanyar za akwai ashirin amma sunanta ba caji ba ni da kuɗi ba wato baka da isassu ban jin daɗin jikina ko mun gane to shine ma'anan ba shi da imani bai da bai da percentage na imani da ya kai abin da zai hana shi yin zunubi amma sai khawarija sai su rike wannan su ce ai kafiri ne kawai ba kafiri bane yana nan a musulmi amma wanda imanin shi ya rauni wa huwa fi ma yaf'aluhu muttabi'un lishaytani a cikin aikata wannan abin to ya bi shaytan ne fi ma zayyana hulahu a cikin abin da shaytan ya kawata mishi hatta ra'ahu hasanan har ya ganshi a matsayin abu mai kyau wa fi ma amarahu bihi yana bin shaytan a cikin umarnin shaytan ya mishi fa'ata'ahu ya mishi da'a wa hadha min ash-shirk bish-shaytan wannan shine ma'anan yayi shirka da shaytan kama qala ta'ala shine Allah yake cewa a cikin suratul kafi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimin badala yanzu nan sai ku riki shaytan da shi da tawaggarsa majibantanku koma bayan Allah bayan abokan gabanku ne Allah wadare da wannan canji mummuna da azzalimai suke wa kansu kuma Allah ya ce ha ila cikin surtu yasin alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum adu mubin ashe ya ku banu adama ban ja kunnan ku ba kuka dauki alƙawarin cewa kun yadda ba za ku bauta wa shaydan ba to mai bautar shaydan shine wannan yanayi shaydan ya kawata maka abu ka biye masa shaydan ya umarce ka a cikin wasuwasinsa ka aikata abu shine bautar shaydan innahu lakum adu mubin wa an yabuduni hadha siratal mustaqim Allah ce kuma ku bauta mana wannan shi ta farki madadici wali hadha lam yakhlusu min ash-shaytani illa al-mukhlasuna lillahi ko al-mukhlisuna lillahi dan haka babu wanda ya kubuta daga sharrin shaytan sai wanda yake da cikakken ikhlasi ga Allah ko wanda Allah ya kubutar da shi kama qala ta'ala an iblis kamar yadda Allah ya bada labari game da iblis iblis yana alwashi yana cewa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhla sina wallahi sai ya batar da bani adama gabaki daya inji shedan sai dai bayinka waɗanda kai ka tsame su daga batarwa ta al mukhlasina ismul maf'ul haka nan da Allah Allah ya bashi amsa yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawina ai lalle su bayina baka da ƙarfi a kansu da zaka batar da su sai wanda suka biye maka cikin wawaye waɗannan bayina din sune al-mukhlasina din haka Allah ya sake cewa innahu laysa lahu sultanun illa 'ala alladhina innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun lalle shedan ba shi da ƙarfi akan waɗanda suke suna da imani kuma sa dogaro ga Allah innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu karfinsa akan waɗancan ne waɗanda ittakhaduhu wa awliya akan waɗancan da suka rike shi suke bauta mushi shine Allah ya tawallawnahu walladhina hum bihi mushrikuna wanda suke sa shi a matsayin abokin tarayya Allah kaga haka Allah ba mu labari game da Yusufa da Allah ya ce kazalika linasrifu anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasina haka Allah ya tsira da Nabi Yusufa daga munan aiki da alfasha ta zina Allah ya ce yana daga cikin bayin mu waɗanda mu ne muka tsane su yace to waɗannan su kadai ne suke tsira daga sharrin shaitan fa idza kana shaytanu laysa lahu sultanun illa ala man ashraka bi shaitan bai da hujja bai da ƙarfi sai ga wanda ya dauke shi a matsayin abin shirka fa kullu man ata ash-shaytana fi ma'siyati lillahi faqad salata ash-shaytanu alayhi duk wanda ya shaitan biyayya dan a saba wa Allah wannan shaitan ya samu ƙarfi a kansa ya zama jagoran sa wa sara fihi min ash-shirki bi shaytani bi qadari zalika haka yanzu yana wa Allah shirka shaitan ne abokin tare da ya rika wa Allah da gurgurdan wannan matsayin da ya ba shaitan a zuciyarsa والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه shedan yana jibintan mutum ne da gurgudan yanda kake imani da gurgudan batakka da gurgudan takadaruncinka da gurgudan badalaka da gurgudan matsayinka a gun shedan kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun lalle mun sanya shedanu su zama majibinta ga waɗanda ba su da imani وقال تعالى كما الله يتي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قليل وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين الله يتي ومن يعش duk wanda yayi al'ashu ya'shu daga asha ya'shu al'ashu asali shine raunin gani dindimi dindini mutum ya zama baya gani sosai da haka wanda bayi da tabbas a ganinsa idansa ya lalace sai ya ce a sha ainihi ya ashu to wanda yake wato ya makance ya zama baya ganin gaskiya bai ganin aibin bin shedan shine wa man ya ashu an zikirin rahmani wanda ya daina ganin shi game da ambatan Allah basirarsa game da ambatan Allah mai rauni ce Allah ya ce no kai lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai mu sai mu kayyade masa wani shaytani wanda shine abokin gwamunsa wa innahum su shaydanin nan la yasuddunahum anis sabili wallahi suna katange irin waɗannan mutanen daga bin tafarki Allah wa yasabuna annahum muhtaduna alhalin kuma suna tsammanin akan shari'a suke hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka har sai idan mutum ya zo ya gamu da Allah ya shiga ya shiga cikin nadama ya ga bala'in da ya diba wa kansa sakamakon bin shedan sai ya ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini sai ya ce wancan karinin Allah wadaranka ina ma tsakanina da kai akwai nisan gabas da yamma fa bi'sal qarin Allah wadaran abokin gwani irin wannan to haka Allah yake wa shedanu da jama'arsu yana suna suna zama auliya a ga juna alam tara anna arsala ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza eh wa ila arna an hunika qaratan amarna mutrafiya fa fasaqu fiha duka wannan haka shine dabi'ar su wa qala wa qala ta'ala fi qissati yusuf alayhi salam kadhalika nasrifu anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al-mukhlasina wa yashhadu li hadha ma thabata fi sahih muslimin عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينتسب عرشه على البحر ويبعث سراياه daga cikin abin da zaka ainihin zai nuna maka shaida akan wannan shine abinda aka bada labari cikin hadisin sayyid muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga Jabir dan Abdullah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan yana da al'arshi akan kogi inna arsha iblisa alal bahri shedan yana da fadarsa akan teku yana aikawa da mutanensa kullum in gari ya waye zai raba musu duti cewa su je su halakar da mutane annabi ya ce fayaftunan nasa sai su je su halakar da mutane ya ce idan suka dawo wanda ya fi ƙarfin fitilan mutane sai a naɗa mashi kambu na cewa shine mafi shedanci idan suka zo ya lalata sallah sai ba da labari wanda ya shiga gida ya tada fitina sai da aka kashe aure to shine shedan zai nuna mashi cewa an jinjina mashi aikin da ya yi ya bunƙasa ya bunƙasa a shahid shi ne shaidan yana da ma'abotansa waɗanda suke taya shi aiki a cikin shaidanu ‘yan uwansa to haka ma a cikin mutane ma akwai cikin mutane akwai wanda suke su ziga a yi ɓarna su ziga a kashe aure su ziga a yi fasikanci da kaga su ma aikinsu irin na waɗannan da shaidan yake turawa ne su je su batar da mutane kullum in gari ya waye fa jami'u ma nahallahu anhu huwa min shu'abil kufri wa furu'i dukkanin ababen da Allah ya haramta suna cikin rassan kafirci da kuma ainihin wato far'insa kama anna kullama amara Allah bihi huwa min al-imani wal ikhlasi li dinillah kamar da ababen da Allah ya umarni suna cikin ayyukan imani da ayyukan ikhlasi wali hadha qala ta'ala shine Allah yake cewa waqatilu mata la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillahi ku yaƙe su har sai ya zama babu wata fitina kwata-kwata sannan shirka kenan sannan addini ya zama gaba ɗayan shi na Allah ne lakin kad yakunu zalika shirkan akbar amma wannan abin da yake cikin rassan kafirci yana iya zama babbar shirka wa kad yakunu shirkan asghar yana iya zama karamar shirka bi hasabi ma yaqtarinu bihi min al-iman da gurgudan abin da yake hadu da shi ne na ragowar imani a zuciya kuma taqturina bima nahallahu anhu الإيمان لتحريمه وبغضه وخوف الإقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركا أكبر mutum yayi wani laifi sai zama a cikin laifin da yake a zuciyar shi da akwai imani akwai kuma ainihin yadda da cewa Allah ya haramta abin akwai jin haushin abin akwai tsoron ukubar Allah game da aikin akwai fatan rahama Allah da tausayinsa da fadin rahamarsa to wannan lam yakun shirkan akbar ba za a ce babban shirka bace wannan wannan sai dai a ce wato shirkar da yi da shedan to karama ce wa amma in ittakhadha al-insanu ma yahawahu ilahan min dunillahi wa ahabbahu ka hubbillahi fa dhaka shirkun akbar mai da mutum ya rike abin da yake so na son zuciyarsa yayi watsi da al'amarin Allah da sha'anin Allah yana kaunar wannan barnan kamar yadda ake kaunar Allah ko fiye da haka wannan babbar shirka ce wa darajatu fi zalika mutaqariba akwai matakai kusa kusa da juna game da haka malam yace wa kathirun minan nasi yakunu ma'ahu min al-imani billahi wa tauhidihi ma yunjihi min azabillahi wa huwa yaqau fi kathirin min hadhihi al-alwa mutane da yawa suna da imani da tauhidi wanda zai tsayartar da su ranar alkiyama daga azabar Allah amma kuma duk da haka suna aikata da dama daga cikin wannan kurakura suna ƙarya suna shan giya suna zina suna caca suna cin haram suna saba wa iyaye suna wasa da sallah suna suna suna daukan haƙoƙin bayin Allah duk suna yi mutane da yawa amma kuma muminai ne saboda suna da asul imani wa huwa yaqau fi kathir min hadhihi al-arwa wa la ya'lamu annaha shirk bai san waɗannan ayyukan da yake yi bai san cewa shirka yake wa Allah ta hanyar bin shedan yana ganin kawai mujarrad laifi ne bal la ya'lamu anna Allah haramaha ya kun da yake aikata laifin ma da bisa Allah ya haramta ba walam yablughu fi dhalika risalatun min indillah akwai wanda bai san sakon Allah cewa Allah ya haramta waɗannan tafasilin ba akwai mutane da dama ba su san cewa abin da suke tsammani a haramun misali shine fyaɗe game da mu'amala da mace in wanda take san shi yake san ne baya ganin cewa haram kuma yana ganin kuma yayi imani da Allah akwai mutumin da yake ganin cewa abin da yake ɗauka na dukiyar gwamnati da take hannunsa yana ganin kamar hakkin shi ne yake cirewa ai in ya ɗauka ma yana biyan bukatu ne ga 'yan uwan shi da dangin shi ya yi taimako ya gina masallaci da sauransu haka yake kallo akwai mutumin da yake ganin mu'amalolin da yake na kasuwanci ai dukiyar shi ce ya saka a banki aka bashi interest ko yayi wani kasuwanci wanda ya haramta ai ba sata yayi ba kaga bai ma san cewa haramun bane wato shedan ya kai matuƙa wajen kawata mishi abin har yana ganin daidai ne qala Allah ta'ala Allah ya ce oke walam tablughu fi dhalika risalatu min indillahi wallahu ta'ala yaqulu wama kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula Allah kuma yana cewa wato ba ma yi wata wata al'umma azaba sai mun aiko mata da manzo faula'i yaksuruna jiddan fil amkinati wal azminati allati tadhharu fiha fatratur rusul irin waɗannan mutanen jahilai wanda suke aikata saban Allah ba su san sabo bane suna ganin daidai ne kuma suna da asalin imani yace akwai su da yawa a gurare shine al'amkina ko wal azmina da lokuta allati tadhharu fiha fatratur risala inda akwai kamfar sakon annabta wataƙila kai da kake rayuwa a birni ko inda ake karatu da ilimi sai ka ji abin garibi cewa waye bai san hukuncin kaza ba kai dan kana ganin ka sani akwai wanda ba su sani ba da yawa kuma mutane da yawa da ba su san hukuncin hukuncin ire-iren waɗannan abubuwan ba suna rayuwa inda akwai karancin ilimi akwai karancin sanin Allah akwai karancin masu wa'azi yace a bi ƙillatin ƙa'imina bi hujjatin lahi saboda ƙarancin masu tashi su yi wa'azi fa'ulai ƙarya kunu ma'ahuminan imani ma yurhamu na bishi irin waɗannan ta yi suna da imani wanda zai sa Allah ya gafarta musu a ƙarshe waɗanda la yu'azzabu na bi kasirin mimma yu'azzabu bihi gairu kuma ta yi ranar alkiyama ba za a kama su da laifuffukan da ake za a kama wasansu ba mimman kanat alaihi hujjatun risala wanda hujja ta tsaya musu yanzu bari mana wani misali jama'a waqiyan ai dukan mu mun san cewa fitar tsaraici haramun ga mace wajibi ne mace ta rufe ta rufe jikinta rufgo ina jin ba wata mata take rayuwa a Zaria ko Kaduna ko Kano da bata san wannan ba tunda a birni take kuma kullun ana wa'azi in za ta fito iyayenta ko mijinta za su yi mata fada malamin islamiyya zai yi fada mai wa'azi mai hudu ba kullun ana yi ba matar da bata san wannan ban tana rayuwa a birni amma kana tafiya kilomita 200-300 a cikin ƙauyuka nan Neja ko Kebbi ko Taraba za ka ga mata musulmai ne suna yawo babu sutura za ga mace ta saka kawai ta yi ɗaurin ƙirji ko ta saka ƙoƙo a ƙirjinta ko ta saka bante ta zo har kasuwa ni na gani da ido ne ba labari ba wallahi na gani a kasuwar yawuri na gani a kasuwar ina ne ko musulma ce ba ta taɓa sanin cewa wannan haramun ba ne wanda suke tare da ita su ma ba su sani ba ta haka suka bar ta ma ta fito yanzu wannan abinda mala yake cewa hukuncin da ya zo game da cewa mata masu tumbar kasiyatun ariyatun 'yan wuta ne ko Tumala ya ce to wannan bai shafe ta ba shi ne abin da yake gaya mana bai shafe ta ba don ba ta taɓa jin labarin wannan karatu ba waɗanda su za su shiga wuta da irin wannan su ne matanmu na birni da suna ji suna ganin wannan karatun saboda sha'awar biki ko za su aje karatun saboda tana jin sha'awa za a je biki tana so a ga gayinta saboda ta je da hijabi za a ce bata kyauta ba za a ce ta yi ƙauyanci to kaji shine mani'i din to su ne ake magana da ake magana wannan azama to haka zai buga mana wasu misalan yace fa yanbaghi an yu'rafa anna siragal azabi ibadatu lil azabi bi shirki fama dunahu mashrutun bi balagir risalati fi asli ad-din wa furu'i ya kamata mu san cewa abin da ke sa bayi su cancanci azaba dan sun yi wa Allah irin wannan shirkar a cikin ayyuka to yana da alaka ne da sharadin sako ya kai gare su a cikin asalin addini tauhidi kenan da rassansa wali hadha lamma kasura al-jahl wa intashara dan haka ne yayin da jahilci ya yadu ya yadu ya zama ruwan dare zayyana shaytanu li kaseerin minan nasi anwa'an min al-muharramati bahu bi hal halala shedan ya taking ya taking advantage din inda jahilci ya yadu sai ya zo sai ya yada wa mutane wasu abubuwa na haram amma sai ya tsara musu sai da su ga shi kamar halas shi yasa kamar ibn jawzi yake cewa abu na farko da shi yake yaka a cikin mutane shine ya tabbatar ya nisantar da su da ilimi ilimin shari'a yadda za su kasa gane me gaskiya me ba gaskiya ba ba su da ma'auni na gane gaskiya da ba gaskiya ba san qur'ani ba ba san sunna ba to da haka duk abin da zai ce musu daidai ne sisi yace a wa qad la ya'lamuna annaha muharramatan baghidatan inda Allah wataƙila ba su taɓa sanin wannan abin haramun ne Allah baya so ba bal kad yazunnuna anna zalika mahbubun lillahi ma'mur bihi kai ba ma ba su san ba kyau ba sai su dauka ma Allah yana so wa kad yazunnuna anna zalika anna anna fiha hadha wa hadha ko su tsammanci cewa eh akwai abin da yake wato mai kyau akwai mara kyau hum fi zalika yatabi'una dhanna wa ma tahwa al-anfus suna bin zato da sarransu wa qad ya'lamuna tahrima zalika ba maki san haram din ne wa yadhharuna adamal wajhi al muharram khida'an wa nifaqa amma su yadhharuna adamal wajhi al muharram amma sai su bayyana ɗayan fuskan wanda ba haramun bane ba ba fuskar haramcin ba su yaudare kansu su yi munafurci wa ulai غير المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويأتي بالمحرم mu'taqidan annahu muharram to wannan ya bambanta da mumini wanda yake yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya aikata haramun din da yake ganin haramun wato ibn taymiya malam daban ne da sauran malamai abin da yake cewa shine akwai abin da haramun ne kada amma wani ya san haramun ne kuma ya aikata yana sana haramun ne kaga wannan saban Allah ne shi kuma wancan ya aikata abun shi bai san haramun bane yana ganin daidai ne to ba sabon Allah ya bashi yanzu inda dukan suna cikin laifi amma laifin wannan da ya aikata yana sana haramun ni mutumin da ya je ya yi zina yana sana haramun yana da laifin zina amma a wata al'ada wadda su ma musulmai ne su kuma a gunsu iyaye ne za su yarda cewa wani da wance ku rayu tare a gwada har sai an ga za su iya haihuwa in sun haihu to shi kenan sai ya aure bayan shekara ɗaya in ba su haihu ba to ka a sha wahalar banza ko ba su fahimci juna ba su a gurinsu wannan mu'amalar kamar mu'amalar da kai a garinku ake yi ta neman aure wata ɗaya wata biyu wata uku shekara a ce kuna kuna taɗi ko ana courtship da shi a gunshi courtship da ya ga yarinya yana so ta dawo gidansu iyayen shi sun yarda iyayenta sun yarda amma ba a yi siga ba ba a aure ba kuma ba aure ba ne har kuma su mu'amala ta ɗa namiji da mace kuma su haihu to bayan sun haihu to yanzu an gamsu they are compatible sun iya fahimta juna sai a zuwa ya aure yanzu kaga wannan akwai shari'a zina ne amma inda alƙali ne kan masu ba zai musu haddi ba saboda wannan jahilcin da wannan shubar wancan kuwa da ya je ya yi da sunan ya san zina yake yi ba ga shi hukuncin shi daban shi abin da mutum yake gaya mana to akwai irin wannan hukuncen hukuncen da ya kamata mutane su fahimce su wajen mu'amala da masail na addini yace wa huwa mubghidul lahu shi wannan da yana zina cewa zina ne yana yi yana jin ma bakin cikin abin khaifun yana tsoron Allah yana tsoron laifin da yayi wa Allah yana tsoron azabar da Allah ya tanada ga wannan laifin rajin yana kuma fatan gafara Allah kaga shi kwantar da yake kan shi duk baya kawo wannan abu ce shi saboda baya cikin haka yanzu kuma matar da muka ce mai fita tsirara ai zaka ga in ta fita din tana jin kunya ina za ta bi ina ba ina ba za ta bi ba amma waccan da bata damu ba ita tunda tana ganin ba ba laifi bane kawai sai ta fito haka wata nan mun je wani aikin NY aikin aikin jam a wani gari a kudancin Najeriya ni ne survivor ina duba takardu haka sai na ga sunan irin na na musulmai da na kira sunan sai na ga yarinyar tsirara haka sai na mutu magana nace kikin ce musulmai ta ce eh ji to ya kike irin wannan shiga ba ki shiga musulmai ta ce ai ban ya aure ba ko abin take ce ai ban ya aure ba kuje ta kai tunda ba ta da aure ba ya tarafa jikinta ba to wannan ta ina zaka fara mata wa'azi ta kuma suna da komai irin na musulmai ina jin a Edo ne ko ta ce amma mari now in za ta yi ta aure za ta rufe kanta amma yanzu ba ta rufe jikinta ba kaga ta bambanta tunaninta game da lullubi ya bambanta da tunanin mace musulma a zariya ko kano ko katsina to wannan shi sai ya ce a wurare da lokuta da aka samu kamfar ilimi to ba iya samun irin waɗannan matsalolin shi wannan muhimmancin a ci gaba da karatu aita wa mutane wa zikir dan su ainihin wato dawo kan tafarki wa hadhihi al-umuru tujadu fil aqsami thalasa duk waɗannan ana samun su a cikin السابقون السابقون المقتصرون ظالم للسنة على أقسام الثلاثة ونحن نذكر أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها الله في قوله تعالى يتبرن كومك مثالي أي كشي نوبل الله يا أبتنا ودنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما يريد سلطانا وأن تقول الله ما لا تعلم في سورة الأعراف ga misalansa aikace wa qala Allah ta'ala da Allah yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin zai fara da tunda ita aka fara ambata al fawahisha ya hada da zina da luwadi da madugo da istimna'i duk suna cikin al fawahish ma zahara mai hamma sai fara da su kaga Allah ya haramta zina Allah yace muminai su ne waɗanda suke kiyaye al'aurarsu ba sa yin wata mu'amala sai da matansu ko abin da hannun damansu ya mallaka fa inna hum gairu malumin anan su ba abin zargi ba ne wato a wanda ba wannan ba kaga su abin zargi ne kenan falam tubah ba a halatta wa mutum ba illal mar'atan lati hiya zawjun sai matar da ka aura aure sahihi au mulku yaminin ko da ka mallake ta da hannun dama ta jihadi ko makamantansu waƙad zakara mashtaratahu fil halali bi qawlihi Allah kuma ya ambaci abin da ya sharɗanta wanda shine zai baka dama kai mu'amala da mace ta halalci cewa ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan kar ta kasance musafiha ita ce wato musafiha man, man tumarisu zina alaniyatan kama a ce karuwa kenan ko kilaki aka suka fasara musafiha yaddaduru ko karuwa ko kilaki kar mutum ya yi mu'amala da ita ko take yin alaƙa da mazaje wanda ba mijin aurenta ba tana yin daduru zai ake ce musafiya wala muttakhidati akhdan ko wata take da besti akhdan shine shine shine besti ko yanzu a zamanance wato take da wani namiji wanda ba mijinta ba tana mu'amala da shi wa qawluhu da fadin Allah ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan su ma mazan kenan kamar ta sayi to wannan yanzu kaga haramun ne abun mumini amma Aisha ta bada labari kala take cewa kana nikahu fil jahiliyyati arba'ati anha akwai aure iri hudu a zamanin jahiliya iri hudu kala daban-daban wa zakarat ashabar rayat ta ambaci mata waɗanda suke da tuta wa hunnal musafihatu mace tana da mutum zai je ya siyo bayi sa abu su fiya da disney wannan abin a jahiliya business ne kamar da kasa ana bude brothel gidan karuwai mutum ya siyo bayi yan mata masu kyau sai ya zo ya gina musu ɗakuna ko sai ya sa wata tuta ko wata alama ko jar wuta da daddare to duk inda ga wannan wurin to gidan karuwai ne mutum zai taho ya zo ya mu'amala da ita babu komai shi sa daga cikin abin da aka ce da aka ce an haramta suka yi ta mamaki shine an haramta zina har suke cewa to idan mun je wasu garuruwa ya ake so mu inda in da ka je wani gari yana da yana da inda zai je dama a kawo mishi wanda zai mu'amala da ita idan daga hayin da mutane suna yin irin waɗannan mugun ɗabi'a shine nau'i na farko to idan mutum yayi wannan a cikin al'ummar an yadda da wannan mu'amala mutum ne mai mutunci da kirki da kuma ya zo gari za a je a kawo mishi wata ƴar kwangila wadda zai biya ta kuɗin kwangila aiki za ta mishi kwana tare duk kwanakin da zai tare da ita shi su ne almusafihat su ne masu yin zina a fili ga hadisin nan na wancan sahabi wanda wanda ya zo makka shi yake zuwa makka yana yana sace musad'afi na ko an daura mutum zai zo cikin dare ya sace kai gudu da kai ya tsiratar da kai da ya zo wata rana kawai ya ga wata anak anak ina shi tsohuwar kawai shi tana ganin shi ce a wane kai na wai ka musulunta kaza kaza ya kamata yau ka zo mu kwane cewa ni na tuba na daina wannan iskancin ta ce wake ne zaka wannan rashin mutunci kawai ta same ihu ta ce ga yanan ya zo sace muku bayan aka ko rufa shi da kira Allah ya sa ya tsira ai kun mun san kisa ko to da haka ana yi baje baje a Makka da sauran wurare to wannan shine nikahur rayati to a irin wannan ilhaqun nasabi fi waqihinna kana bil faqati idan irin wannan karuwar ta ciki wa za a danganta wa dan to ana yi da alfaqa da irin wannan karanta hannu da kafa da duba kamanni din irin wanda wannan mutumin yayi ma zai dan sabit da baban shi da dan shi Usama ko yace hadha hadhihi arjulu ba'dha min ba'd to idan idan idan karuwa mai mai daki irin wannan na gidan karuwai tun tana mu'amala da mutane daban-daban idan ta yi ciki ta haihu ta ina za a ce dan wane ne za a kira masanin faka ya zo ya duba duka dadarorinta da suke mu'amala da ita sai ce to wannan dan na wane ne shikenan zai karba a yi tafi ya kai shi gidan shi ya same sunan shi an yadda a cikin al'umma an yadda ba a kallon wannan a matsayin laifi shi ne abin da yake sunan shaidan ya riya musu har suna ganin daidai ne ka ji ɗaya kai za ka ji abin yanzu wani garibi ko saboda ba a yi a garinku wa zakaratin lati ya tsawo ha jama'atun mahsura aisha ta ambaci kuma na biyun shi ne wanda ake ce mashi nikahun rahaɗi nikahun rahaɗi ga da ya budurwa sai ka gaito samarin anguwa guda uku hudu biyar wanda kake ganin za ka iya sarkutaka da su ce to ga 'yata nan za ta kai dinin ne ka zo ku kwana mana wane ya zo ya kwana a gidanka wane ma ya zo ya kwana a ta ciki in ta ciki to shi kuma wannan wa annan ilhaqa al ilhaqa kana bi ta'yin al mar'a ko za a tambaya a ce a cikin su waye ya miki ciki in ta ce wane ne kawai to shine mijinta daga nan ko ta zama matar shi wannan fa annabi na rayi ake yin wannan a makka kafin a aiko shi da farkon bayan a aiko shi ba wanda yake ganin cewa laifi ne inda kin da ka san wani auren kambari irin da yake a ƙasar Niger nan a wa zakarat nikah al-istibda ta ambaci na uku shine auren al-istibda wa huwa ghairu nikah zat al-akhdan shi al-istibda mace ce mata aure tana da miji sai mijin ya ga wani namiji a anguwa ko a gari yana son irin irinsa irin zuriyarsa sai ba mata shi dama ya ce ki je gunwa ne ki kwana aure shi haki samu ciki muna san irin dangin shi aran me kenan wannan aran mani kenan ce ko aran menene wannan ba garamin shashanci bane fa jama'a amma a al'umma an yarda da shi kuma ana yi saka sai mutun ya ya ba ma ya ba da aran matar shi ta je gun wani ta yi mu'amala da shi har ta dauki ciki fatan shi a haifa mishi gabjejen namiji irin wancan wanda zai zama wato mai aiki sosai ko ko mujahidi sosai to shine nikahul istibda wa huwa ghairu nikahi dawatil akhdan wa dhakarat an-nikah ar-rabi'a sai Aisha ta ambaci kuma na hudu wa huwa nikahul ma'ruf shine aure da ka sani wanda in kaga ya kana so zaka je kai khitba ka je ka nema a wurin waliyanta kuma wanda aka ce ba za a aura ba sai da wali la nikah illa bi waliyin fanki wannan da izinin ahlihinna to irin wannan da ka sani da annabi ya zo bayan musulunci sai ya ce duk waɗancan haramun ne a tsaya iya wannan kawai allazi ahallahu lahu kaga fa shaytanu ja'ala min al-harami ma fihi mudahatan lil halal wadancan haramun din sai ya sa su suka yi kama da halas sai da suka yi kama da halas ta fuskar amincewa da aka yi da shi a cikin al'umma ba a ganin laifin abu ta fuskar yaduwar shi a cikin mutane wa in sumiya bismin akhar ko da an kashi wani suna can daban li'anna al-ma'ana fi ishtiraku fallahu abaha lirajuli abaha lirajuli mar'atahu wa mamlukatahu Allah ya halasta wa mutum matarsa da baiwarsa wa kullum wa kullum min ar-rajuli wal mar'ati zawjul zawjul akhar miji abokin zaman mace ce mace abokin zaman namiji ne fa zawatul akhdani bainahunna wa bain akhdanihinna naw'uz ziwaj ai kaga masu zaman daduro tsakaninsu da abokan dadiransu akwai wannan irin tarayya suna da ɗaki suna da gado suna da kicin tana kai mishi ruwa ban ɗaki yana kishinta in ta haihu zai mata ragon suna kamar kawai abinda babu kawai siga siga ce kawai babu ta aure nau'u ziwajin wa qatranin kazalika wali hadha mayyaza Allahu baina hadha wa baina hadha shine Allah ya zo ya mayyaze cewa ba iri ɗaya bane amma su a al'umma su sun sa ya zama iri ɗaya to kaji wannan shine ya fara buga mana misali wato na yadda ainihin wato ake samun mene ake samun shedan ya kawata wa mutane wani abu na haramun haye kama da halas har su ci gaba da aikatawa ya kawata musu haye kama da halas ci gaba da aikatawa da dadewa tun muna NYC muka taba zuwa kasar Taraba mun MCAN a can na fara ganin wannan abu ga yarinya a secondary school JSU JSU ya sa kawai sai ga ciki tana yawo kawai a cikin kawai mun je mun yi sati kusan sati guda a makarantar sai na tambaya na ce wannan lafiya haka ana barin ana barin mata masu ciki a secondary school aka ce ai dai yan mata ne cikin mata kuma da ciki aka ce eh ai suna da masoya ne suna da masoya abinda kawai ba a so ya zama a san ba a san waye ya mata idan kana son yarinya a garin idan kawai in kana son zaka je ga babanta ko mamanta ko ka aika a fara ce to ni nake son wance da abin da aka gani ni ne to kai kuma iyayenka in ba su yadda ba za su ce siya ba ba su yadda ba me kuma sa su ki yadda in ba su da kuɗin ragon suna ba su da kuɗin za su yi suna da tukwanen da za a sha giya da sauransu shine kawai zai sa su kyawo sai ka duka sai Amadu ba ruwa na fa ba ruwa na fa ban da kuɗi ba ba bukatu dinga maka faɗa za ka nemo kuɗin ka duk za ka yi wannan wallahi wani kuma sai ka ga in aka haifi musamman namiji to har rigima za a yi ta yi waye za su rike shi so da ya girma zai noma kuma wallahi malam suna sallah ba suna sallah ba wai kiristoci bane suna sallah suna salati amma za su shawo giyar su ta burkutu za su yi waɗannan mu'amalolin za su yi duk abin da suka gada ba saboda nesa ne da birni nesa ne da inda ake addini wannan naga wannan abin tun 2006 nake ga mai dole shekara 20 kenan abin ya dade a kwalwata na kasa fahimta shi saboda ban taba gani ba kuma shekaru ba su kai haka ba wayo na bai kai haka ba lokacin na ta mamaki dukan mamaki muka dangane mamaki mun je kamun nyc da aka ce za a yi mana test ɗin mai sunan shi hiv wasu mu suka kiyar da gaba daya me yasa muka saboda mu mu taɓa mu'amala da mata ba sai ana ta mamaki a cikin Allah ku duhu wanda ba su taɓa sanin ya mace sun gama jami'a Allah ya kyauta to sai malaki cewa akhfa min dalika مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير من الصبيان wanda yafi wannan zama barna shine a cikin musulunci wanda kaga ya faru tun a jahiliya bayan an zo cikin musulunci sai kaga namiji da namiji ko namiji da mace ko mace da namiji ko mutum namiji da yaro karami suna ta wata hulɗa suna ta mu'amala a koye ka kawo kaulihim suna cewa inna hadhihi mu'akhatun lillahi ai wannan ma san da yake ma yaro namiji kyakkyawa yana son shi ne don Allah dan yana son wata halitta ce ta Allah kyakkyawa in lam takunil mu'akhatu ala fi'lil fahishat kazawatil akhdam shi saboda su abinda suke yi ba alfasha suke ba ba irin wancan suke ba fa hadha alladhi yuzhirunahu lin nas alladhina yuwafiqunahum wa yuqarribunahum ala dhalika wa yuqirunahum ala dhalika abinda suke bayyana ma mutane kenan da suke da da su kuma suke tabbatar da su akai wa yarawna kullahum anna man ahabba sabiyan aw imra'a li suratihi wa husnihi min ghairi fi'li fahishatin fa inna hadha mahabbatun lillahi suna ganin cewa idan mutum yana son wani kyakkyawan namiji ko wata kyakkyawar mace saboda kawai kyan surar wannan bawan Allah ko wannan baiwa ta Allah ba tare da ya bayyana alfasha ba to wannan cikin son Allah ne yana ishara zuwa ga wata zahira da ta bayyana sosai a kasashen musulmai a shekarun baya a zamanin su gutuna mun karanta a baya yaduwar kauna da ishki tsakanin namiji da namiji ko tsakanin namiji da wata mace wadda ba matarsa ba kuma ya nuna tsananin kaunarsa wanda akan haka ne ibnu qayyim littafin shi na adda'u dawa an samu yaduwan wannan mummunar ɗabi'ar a cikin mutane har cikin manya har cikin masarauta har cikin masu faɗa aji sai a dinga zargin mutum da wata mu'amala wadda take bayuwa zuwa ga alfasha irin ta mutanen lu'u da wani namiji sai kuma su dinga cewa ai su ba abin da suke ba kenan su suna kaunar shi ne saboda kyan halittarsa dan suna kaunar wannan halittar da Allah ya ce to wannan kaga ya kuma zama barna fiye da wancan da aka ambata a baya to malam yana buga mana misali ne game da wato abubuwa na barna waɗanda shedan ke iya zayyana wa mutane su har su gansu kamar halas ne su ci gaba da aikata su za mu saurara insha Allah kan madarisi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah